بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر أصبر شاء أكو قوة الربيع الآخر شكرا تدبود لديه الداربين دبير bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 28 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2023 wannan shine kaset na 142 cikin jiran gir kasusuwan karatun littafin al-istiqama wallafar al-imamu shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi na al-istiqama asali malam ya rubuta shi yana mai tattaunawa game da abin da ya shafi bayani game da manhaji madaidaici ta fuskar fassara na social qur'ani mai girma da hadisan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama musamman wadanda ke magana akan ahadisu sifati al-khabariyya amma bisa al'ada da irin take-taken ibnu taymiya yana yawaita sakin layi da dajiya da istitradi akan mas'aloli mabambanta ba yanzu ma zai fara mana magana akan wata sabuwar mas'ala wadda za ka iya cewa wani bahasi ne ko wani mabahasi ne mai zaman kansa kamar yadda muka ji a baya mabahisu kala daban-daban wannan mabahasi shine malam ya ce faslun fil ikrahi wa ma ya ta'allaqu bihi wannan gaba za ta yi magana akan al-ikrah tirsasa wa mutum ya aikata wani abu da bai yi niyya ba wato hamlul ghairi ala ma la yardahu qahran kamar yadda malaman fiqhu suke tarifinsa tirsa sama wani wanda aka fi karfinsa ko aka nuna masa makami ko aka sa shi a cikin wani ma'azak wata sarƙaƙiya da ya rasa yadda zai yi bayi da zaɓi a tirsa samun shi don ya aikata wani aiki da kuma abin da ke da alaƙa da wannan kamar a tirsa wa mutum akan shan giya ko akan sata ko akan kisa ko akan yin zina ko akan bayar da shaida akan ƙarya ko akan yin wani aiki kamar halaka dukiyar wani ko makamantansu domin hukuncin wannan matsala a fuskar shari'a da babi ne musamman da malamai suke tattaunawa a kansa a cikin masail na fiqh shine al-ikra malai yace inna Allah subhanahu amarana bil ma'ruf Allah ubangiji madaukin sarki kamar da muka san tabi'a ibn timiya yanzu zai fara ta aqidin ka'idar da ake ginawa kamar yadda yake littafin sai ya kawo wani wani base wani foundation akan cewa to hukunce hukuncen da za a yi duka za su biyo baya bayan wannan bayan yayi laying down wannan foundation yace inna Allah subhanahu amarna bil ma'ruf Allah ubangiji madaukin sarki ya yi umarce mu da aikata abin da shari'a take nema mai shine al ma'ruf abin da ya dace da shari'a ya dace da mutunci ya dace da aikin alkhairi menene almaruf wa huwa ta'atuhu wa ta'atu rasulih almaruf shine da'ar Allah biyayya Allah da biyayyar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa huwa salahu wal hasanatu har yanzu dai shine nagarta da aikata aikin alkhairi wal khair wal bir aikata ayyukan alkhairi da ayyukan biyayya Allah wa naha anil munkar kuma Allah ya hana munkari inna Allah yamurukum inna allaha yamurukum bil ma'ruf wa yanhaakum 'anil munkar to ya hana munkari menene munkari wa huwa ma'asiyatuhu wa ma'asiyatu rasul shine sabawa Allah da sabawa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wannan shine ainihin wato munkari yace wa huwa wa huwa al fasad sayyi'at shi munkari shine barna al fasad wal sayyi'at da munanan ayyuka ayyukan Allah wadare washarru wal fujur munkari shine mummunan aiki abin Allah wadare abin tir da kuma fajirci a ayyuka wanda suke sun fita daga da'ar Allah wa qayyada al ijab bil istita'ati wal was kuma sai Allah ya sa kaidi yace wato abinda ake so mu aikata mu yi shi daidai gwargwado al istita'a wal was'i kuma mu yi abin da za mu iya wa abaha mimma harrama ma yuttaru ma yuttaru almar'u ilayhi ghayru baghin ghayru baghin wala adi abubuwan da kuma ya hana din sai kuma saboda sassauci da rahama Allah sai ya ware wani yanayi yace to a lokaci kaza babu laifi ana iya yi shine mene lokacin da bawa ya shiga cikin tsananin bukata ba tare da ya wuce makaɗi da rawa ko ya keta dokar Allah ba to babu laifi ya amfani da wani abu wanda a da can an haramta ne al-iqrar daga cikin shi to akwai yanayi na ikrahi inji da fara fitowa daga cikin hala ta ittirari da ta ka aikata wani abu wanda da ya haramta kuma ka zama ba a kama ka da tabi'a ba a kama ka da laifin wannan aikin ba akwai alittirar to daga cikin alittirar akwai halin makhmasa kamar da zamu zo mu ci wanda ya shiga cikin halin yunwa ya halasta ya ci mushi dan ya rayu ko to haka wanda ya shiga cikin halin ikrahi an sa mishi bindiga to zunubin da aka tirsasa mai ya aikata a lokacin ba za a lissafa mai shi a matsayin zunubi ba faƙala ta'ala Allah ya ce itaqullaha haqqa tuqati ku tsoron Allah iya iyawo wa qala kuma ya ce fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah iya abin da za ku iya din zaka mastata'tum dinku shine haqqa tuqati dinku wa thabata fi sahihi an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qara Nabi sallallahu alaihi wasallam yace kala yace a cikin hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa zaruni ma taraktuku ku kyale ni akan abin da ban ambata muku ba ku daina yawan tambaye tambaye marasa ma'ana na neman jin kwakwaf na neman wato tambayar kaka uwa ka ta haife ka Nabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihi abinda ya halakar da wanda suka rigaye ku shine yawan tambaye-tambaye marasa ma'ana wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim sannan kuma bayan an ba su amsa kuma sai su saba su aikatawa za su yi tambaya kamar yadda aka gani game da yahudawa za su yi tambaya kuma a faɗa musu su ƙi da suka zo suka ce annan musa ya ce musu allah ya ce ku yanka saniya da sun je sun yanka kawai ko saniya da sun huta ma suka ce a bayyana mana wace iri ce ya shekara nawa wace kala mai kaza ko mai kaza aka yi ta kawo musu abubuwa iri daban-daban su suka ce za su yi jihadi da agota musu jihadi suka ce ba za su yi suka ƙi su suka ce me zai hana a dinga sauko mana da abinci daga sama aka dinga sauko musu suka yi ɓatanci to haka kullum suke su suke roƙon annabawa su roƙa musu Allah a yi musu kaza bayan an musu kuma sai su saba na fata mun gane wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam yana guje mana irin wannan tafarki da aka yi ce mu daina yawan tambaye tambaye marasa ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in fa idza nahaytukum an shay'in amma in nace ku bar kaza fajtanibu to ku guje shi shi wajen wajen bari to duka ake bari har a gujewa abin kada ai kusa da shi wa idza martukum bi amrin amma da abin da nace ku aikata Nabi sallallahu alaihi wasallam yace fa'atu minhu masabatu sai ku iya iya wa fa'u jaba mimma amara bihi ma yustafa'u kaga ya wajabta mana mu aikata abinda zamu iya a wurin aikata wannan hadisi da muka karanta hadisi ne tabbatacce al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito shi haka ne Ibn Hibbana haka nan wasu daga cikin ashabu sunan wa kadhalika fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi hadisin akhar haka nan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa innakum lan tahsulu lan لن تحصوا أو تستطيعوا كل ما أمرتم به للي كو بذاكو إيا كددجي بذاكو إيا أيكة دكا نن أبند أكتشيكو أيكة با ولكن تسيدي to a cikin asalin nuskar malam sai zama nan wurin ya goge rubutun ya lalace rubutun hannun tawadar ta jiki kuma wannan hadisin da wannan lafazin an yi iya binciken da za a yi masu bincike ba sai na ba da ya dauko shi ta yi irin abin da ya saba ne na riwaya da ma'ana tunda da kai yake rubutawa za ka ga cewa watakila ya ma'anar wani hadisi ne ko ta zama shakwalwarsa su ya rubuta kuma sai ya zama bai karasa ba ba a ga karashe rubutun ba afuwa waƙala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wani hadisin daban kuma yace inna hadha ad-din yusrun lalle wannan addini ne mai sauki walan yashadda ad-din ahadun illa ghalaba babu wanda zai tsananta a cikin wannan addini ya wuce makadi da rawa face sai ya gaza sai addinin ya galabaice shi annabi ya ce fasaddidu wa qaribu ku toshe kafar barna kuma ku kusanci kafar alkhairi wasta'inu bil ghudwa ku nemi taimakon Allah da jijjifi yin asubanci war rauha da tafiya da yammaci bayan bin rana ta gushe daga tsakiya wa shay'in min ad-dulja ana karantawa dulja ko kuma dula ja ko dai da dauri akan lamun ko da fataha ko a ce dulja ko dulaja sannan ku yi amfani da wani sashe na dare wal qasdal qasda ku dai bu a hankali ku ba a hankali tablugu za ku kai inda kuke so ku kai wannan hadisin yana daga cikin jawami'ul kalim na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda hadisi ne tabbatacce yana cikin bukhari da muslim daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yadda Nabi sallallahu alaihi wasallama yana umarni da cewa farko ya bayyana mana cewa addini yana da sauki ma'ana saukin addini shine wani abu ne wanda za ka yi babu wata mashakka za'ida wato ba wahala ce da tafi ƙarfin kowa yi ba yin sallah biyar a rana yin azumin watan ramadan kulawa da zikirori karanta alkur'ani kullum ka karanta izu ɗaya ko izu biyu waɗannan abubuwan da ire-irensu in ka samu dukiya ka cire ɗaya bisa arba'in a shekara ka bayar in ka samu hali ka je aikin hajji sau ɗaya waɗannan abubuwan kowa zai iya su shine ma'anar yusurun wato ba ka bukatar sai in kai wani namijin gaske ne wani na musamman ne a ƙarfin zuciya wani na musamman ne a ƙarfin niyya sannan za ka iya kowane mutum zai shi ne ma'anar inna dina yusrun ba kuma yadda 'yan duniya suke so su fassara cewa a ana nufin duk abin da ka ga dama ka zaɓa ka ba sauran ba haka bane azan 'yan duniya suna ɗauka wannan hadisi a matsayin wata zari'a don su kare ɓarnarsu sai ga suna cewa ai addini mai sauƙi ne wato duk abin da suka ba su yi abin sai addini mai sauki ne wato banda wannan abu to ba haka bane abinda kaida take nufi shine asalin marasim na addinin musulunci ababe ne waɗanda in ka kalle su za ga cewa suna da sauki musamman kai comparing da wasu addinai na baya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya hane mu da tsanantawa game da addini me yake ni wannan tsanantawar sai ka kalli irin kamar abinda Abdullahi dan Amr dan Asu yawa kanshi shine tsanantawa an ce ka yi sallah ka yi bacci ya ce shi ba zai bacci ba an ce karanta ƙur'ani a wata guda ya ce a'a shi ba haka ba an ce ka yi azumi ka sha ya ce shi ba haka ba kaga don haka waɗannan su ne yin su daidai wa daida shi ne sauƙin addinin amma in ka ɗauka bari kai ta yi kai ta yi ka ƙi shan ruwa to za ka gaza wata rana bari ka zauna kai ta tilawa kamar an kunna kaset to wata rana za ka gaza bari kai ta sallar dare babu bacci wata rana zaka gaza shine walan ya shahar da hada din adun illa galaba babu wanda zai kama irin wannan zafin addinin yayi tayi a cikin aikin sa ko a cikin tunanin sa ko a cikin mu'amalar sa da sai kaga wata rana kuma sai yayi baya in yayi bayan ma kuma sai ya lalace kasan kowa zai iya buga misali da wani abu da ya sani irin wannan idan mutum ya tsananta addini ya bi yadda shari'a ta kawo shi daidai wa daida to ƙarshe zai zo sai ya faɗi ya lalace kuma har ya dinga ma suka addinin daga baya yana nuna cewa ba addinin gaskiya ba Allah ya tsare mu sannan Nabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mana wasu abubuwa da su taimaka mana wajen samun saukin rayuwa da addini shine yin abu akan kari al al al al al gudwa shine fitowa da sassafe asubanci da albarkar da ke cikin sa ma'ana da abin da zaka yi na addini kai sallah asubahi kai maza kai zikirorinka ka karanta alqur'ani kafin gari ya waye a fara neman duniya sai ka samu abin da zaka sama shine istainu bil gudwa haka in in tafiya ce zaka yi ko office zaka je ko gona to yi sauri kai da wurwuri kafin al'amura su rikice makwalwarka ta lalace haka bayan rana ta gota kana da wasu ayyuka na ibada wasu ayyuka na mu'amala to shi ma lokaci ne mai kyau da zaka yi daga rana ta gota wato bayan sallar a zahar kenan sannan kuma da wani sashe na dare kaga sai ce a dinga amfani da wani sashe na duhun dare karka ce zaka yi wani abu tsawon dare wa shay'in min ad-dujla min ad-dulja saboda saboda amfani da duka dare zai maka wahala aikin duniya kake ko na lahira kace kullum ba za ka yi bacci ba sai sai dai ka yi duka TDB da suke cewa to ko dai ka je ka fara shaye-shayen kwaya saboda kai maintaining wannan tempo din ko kuma ka fara samun matsala ta wani ciwo ko jikinka ya lalace system ɗinka dai ba zai ɗauka ba forever system ɗinka ba zai ɗauki haka ba saboda Allah bai tsara system ɗin adam haka ba waje Allah laila libasa waje Allah na makum subata Allah ya yi dare don a huta kai in ka ce bari ka juya kwata-kwata rayuwarka ba za ka yi bacci da dare ba saboda kai direba ne ko saboda kai dan boko ne ko an ramma ne kai kullun tsawon dare duka dare ba za ka yi samun matsala amma ka kwanta ka yi bacci ka tashi ka yi wani abin da za ka yi mai amfani ka sake kuma ka yi bacci to wannan za ka iya yi ina fata mun fahimci wannan hatta mutanen da suke aikin da aikinsu watan na dare ne za ga suna yin bacci likitoci da masu gadi zai ko nan masu gadinmu na dara hadis wani muna fitowa da dare muna duba sai sai ga kawai sun yi bacci a musu Allah ya ji kan mala albani a kusan da mala ya taba zuwa mai bai dauke kayan aikin sa ba su sani ba suna ta bacci sa ta tusa da safe kuma suka kasa cigiya to ba sai aka kyale saboda dabi'a ce ba yadda ka iya ba ku ga wannan sabon guda biyu da annabi ya ce su gadi ba ɗaya ce to bari ne bacci kai ka taɓa an jima kuma kai kai bacci ni na taɓa kalli bilalu da annabi ya ce to kai ka mana gadi kafin an jima shi ma ya yi bacci ce me yasa kai bacci ya ce allah bai ɗauki ranku ni ba ɗauki raina so ɗabi'a ce ba yadda ka iya da ita ba yadda ka iya ka ce ba za ka yi bacci ba galibin mutanen da suke dogon dare ba sa yin komai suna shan wani abu ko su sha kafin ko su sha ƙwaya ko wani abu makamanci haka to kuma wannan zai ɓata maka rayuwarka daga baya ko direbobi da suke yin wannan abin za ga ba wai kansa ɗaya bane wani kuma kwakwamai ne ma da shinka bibiya sau da aka ne kamar da annabi ya ce wa shay'in min dulja wani sashe na dare sauran kuma kuma kai bacci sai annabi ya ce wal qasdal qasda ana karanta shi da nasba alal igra wato kaman ilzamu tariqal qasdi ku lazimce mu hanyar tsakatsaki shine at-tariqul mu'tadil hanya tsakatsaki kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama Jabir dan Samura yake cewa kanat khutbatuhu qasdan hudubar manzo Allah sai sama ta kasance tsakatsaki yace la qawilatan wala qasira no bayan huduba doguwa har mutane su fara tusa suna suna bacci a sahu ba kuma yayin takaitacciya wanda bata kai tsakiya tsakatsaki ba wannan hadisi kamar da muka ambata hadisi ne tabbatacce al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi haka na al-Imam Muslim ya rawaito shi haka Nasa'i da wasu malamai to wakala duk yana kawo mana hadisai da suke nuna cewa wato akwai sassauci da aka yi wa mutane game da addini zai kawo ayoyi da yawa akan haka daga ciki farin Allah madaukakin sarki ya amurukum bil ma'ruf wa yanhaakum 'anil munkar wa yuhillu lakum at-tayyibati wa yuharrimu 'alay wa yuhillu lahum at-tayyibati haka ne kuwa ya'muruhum ne kai ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yahrumu wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'itha wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim ci wannan manzo da da da aka da suka gani a cikin at-taura kissa tazo sauka wannan aya cewa wani bayahudi ne aka masa rasuwa dan sai rasu sai yana zaune shi da wani ɗan shi daban kamar da yake cikin littafin ibn jarir na tafsiri sai yana karanta a taura yana ƙoƙarin ya ɗan rage wa kan shi damuwa wani ɗan shi kuma na zaune kusa da shi sai sai manzala sun dauce za su je sai na abakar sai suka tambaye shi suka ce tsakaninka da Allah wannan a taura da kake karantawa a cikinta ka ga labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma gani ba sai ya girgida kai alamar bai gani ba sai dan shi ce a'a baba ka fa gani a ciki kuma ka gaya maka ni ka nuna min cewa gashi inda aka ambaci wannan sifofin cewa a annabiyul ummi alladhi yajiduhu maktuban indahum fit tawrat annabin nan wanda baya rubutu baya karatu wanda suka tarar da shi rubutaccen labarinsa a cikin at-taura daga ciki ya amuruhum bil ma'ruf zai zama mai umarni da kyakkyawa wayan hahum anil munkar mai hani ne daga aikata barna wa yuhillu lahum at-tayyibat kuma zai halasta musu dukkan dadadan abubuwa da dadan abinci da dadan abun sha da dadan sutura da dadan abun aure da dadan abun hawa duka yana ciki wa yuharrimu alaihimul khaba'itha kuma zai haramta musu mummunan abinci mummunan abun sha mummunan sutura mummunan abun jima'i duk wani abu da yake mummuna an haramta sannan wa ya dawo anhum israhum sannan zai sauke musu nauyi da ke kansu wal aghlalan lati kanat alayhi da kuma dabaibayin da ke hannunsu nauyin ya sa musu dabaibayi wannan aya sai zama tana da fuska biyu ta wajen tafsiri ko ya zama dai ana musu yahudawa tukunna a kiristoci a ana musu bayanin yadda annabi isa in ya zo shi ma zai rage musu nauyin shari'ar da annabi musa ya kawo sannan kuma su duka biyu kuma manzala sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya zo ya rage musu nauyin shari'o'in da waɗancan suka gabata masu nauyi da haka Allah ya ce musu wato su bi wannan manzo ɗin kuma ya bayyana a wurare mabambanta misalan irin shari'o'insu masu nauyi waɗanda aka rage alal misali da suka da suka nemi sai sun bauta wa ɗan maraƙi da Allah ya musu tsawa aka ce musu su je su kashe kansu fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum idan mutum yayi shirka a addinin banu isra'ila in yana so ya tuba ya dawo musulunci sai dai je ya committing suicide fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum duba irin wannan nauyi fa jama'a mutum yayi wani kuskure da ya shafi cewa ya taba tauhidin sa to kawai kashe kan shi dai je yana daga cikin nauyin yana daga cikin nauyin da aka rage musu cewa idan mutum ya yi bawali ko ya yi ga'idi tsarki kawai zai su a addininsu sai kayi wanka da yake irin na janaba duk in ka shiga ban ɗaki sai kayi wanka kamar yadda ka san mutumin da ya yi tarayya da iyali hakanan aka halasta mana hulɗa da mai haila za a kwanta ɗaki ɗaya da ita a ci abincinta a kwana gida ɗaya da ita a hulɗa da ita wanda su kuma a addininsu idan mace tana haila za a samu wani akurki ne kamar na kaza katon akurki a ɓoye ta a ciki ta gama haila sannan ta dawo cikin mutane dona daga cikin al'aglal allati kanat alaihim haka nan aka halasta mana cin ganima wanda su kuma a zamanin zamanin addinan da ba a cin ganima in an yi yaƙi Allah zai aiko wata wuta a tattara ganimar gabaki ɗaya sai wutar ta ƙona dukiya da duk kayayyakin kafiran da aka yaƙa wannan ita ce alamar Allah ya anshi jihadin da aka yi haka annabawan da suka rayu haka nan aka halasta taimama taimama tana daga cikin da aka halasta wanda su ba a halasta musu ba dole ko mun bala'i ka tafi neman ruwa ko mun nisa ko mun wahala sai dai ka tafi ka nemi ruwa in za ka yi sallah babu magana taimama da kuma dai abubuwa da dama waɗanda malamai suka ambata ire-iren waɗannan na sauƙin da Allah maɗaukin sarki ya mana a wannan addini mun gode Allah ka ƙara sauƙaƙa mana وهذا العام المجمل فصله wannan zancen na waidau anhum israhum wal aglalati kana alaihim dunkulallen zance ne Allah ya fassale shi a wasu wurare faqala lamma aujaba siyama daga cikin da aka samu sauki akwai batun azumi cewa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wanda yake cikin wato rashin lafiya ko yake halin tafiya fa'aftara sai ya yi ya sha ruwa to jaza lafu shi ne takadirin fa'idatun fi ayyamin okar to sai ya rama a wasu kwanaki da watakila su a addinan da watakila babu wannan damar cewa mutum ana azumi amma shi an mai rangwame ya sha ruwa saboda wata larura ta rashin lafiya ko kuma larura ta tafiya kuma rashin lafiya na yadda aka yi talaƙin shi haka ake barin shi mutalaƙi shi mara lafiyan shi ya san wani rashin lafiya ne wanda yake ganin ba zai iya azumi ba a rawaita ta imamul bukhari da kansa ya taɓa yin wata ƴan mashashara kama a ce wata ƴan mura haka ko ɗan gama garin zaɓin nan da ake sai saka ɗan rawuya suka je gaishe shi da azumi ne da ramadan tana zuwa kawai sai aka ce a miƙo mai ruwa ya sha sai aka ba shi ruwa sai ya sha sai malami ya ce allah ya soka na zan ga kana zafin kai ne ka ce ba za ka sha ruwa ba ma'ana wani ɗan ciwo haka wanda zaka ɗan iya yawo da shi ma in ka ji baka zai takura maka inda sunan shi ciwo sai ka sha ruwanka amma fa ka san wa anta sumu khairul lakum kaga an ba mutum zabi kuma an bashi zama alƙalin kansa saboda in zaka rama din falalar ramawa bata kai falalar ada'in shi tare da al'umma musulmi ba kamar yadda ka san rama sallah da ta kubuce maka falalarta bata kai yinta tare da jam'i na liman ba to an da yi wannan sauki haka wanda yake matafi duk tafiyar da ta zama za a mata kasuru za a sha ruwa idan mutum ya so min ayyamin ukhar sai Allah ya sa kaida yace yuridullahu bikumul yusra wala yurid bikumul usra wannan kaida ce amma game da duk abin da shafi azumi Allah yana son ya sauƙaƙa muku ne bai son ya kuntata muku shi sa aka ce ayi sau ayi buɗe baki kuma a ci abinci tsawon dare iya san ranka وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود min al-fajr kuma tun musayama ila al-layl to daga al-layl din nan har zuwa asubahi duk zaka iya cin abinci a da kuwa idan aka ci wannan kalacin na shan ruwa kawai na daidai faɗo rana ba za a sake ci ba ba sai na sahur tsakankanin dare baya halasta ka ce dan an gama ashan bari ka kuma ka ƙara topping bai halasta sannan ba a zakewa mace kwata-kwata a cikin watan azumi ko da rana ko da dare haka da an ta sauka mana shine shine magana alimallahu annakum kuntum takhtaruna anfusakum fataba alaykum fal'ana bashiruhunna to wannan duka sauki ne na ka'ida yuridullahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra wannan ya dinga cin abincin kafin asbahin nan sai 5 meals zai ba wai 3 square meal sai ya rama duk abin da bai samu ba da ranar nan sai yayi qara'i walam wa qala lamma zakara tayammuma hakanan daga cikin saukin da aka yi da Allah ya ambace ma sai yake cewa mayrullahu laysa ala alaikum min harajin walakin yuridu lahirakum litimma ni'matahu alaikum da aka ambaci batun taimama sai aka ce Allah ya ce ba Allah baya nufin ya sanya ku cikin kunci da damuwa game da addini sai dai abin da yake so ya tsarkake ku kuma ya cika muku ni'imarsa kaga duka kaidoji ne Allah yake ambata na sauƙaƙa mana dai wa qala kuma haka Allah ya ce wa jahidu fillahi haqqa jihadihi wajtabakum wa ja'ala alaykum fid din min haraj ku yi gwagwarmaya dan daga kalma Allah iyakar yinku wannan haqqa jihadihi wato ko dai zama jihadul kuffar shine haqqa jihadi wasu ba suka ce jihadun nafs yaƙar zuciyarka shine haqqa jihadi wannan aya duk da yake wasu na ganin ma mansukhiya ce da wancan fadan Allah fattaqullaha masabatu domin haqqa jihadihi kama haqqa tuqatihi to ba za ka iya jihadi haƙƙa jihadi ba sai dai masatsatu za ka wasu na ganin mansukhiya ce o ma ja'ala alaikum fi dini min haraj da dai Allah bai sanya muku wani abu mai kunci a addinin nan wanda zai gagara ba wa qala lamma awjaba jihada haka nan yadda sada Allah ya wajabta jihadi sai ya ce laysa ala du'afai wala ala almarba banda masu rauni banda marasa lafiya wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna haraj waɗanda kuma ba su da abin da za su yi finansin tafiyarsu babu laifi a kansu idan ma na sahulin lahi wa rasuli inda sun bi doka Allah sun yi abin da yake wajibi a kansu a wancan lokacin a farkon al'amari in za a je yaƙi kowa shi yake ɗaukan ɗawaniyar kansa kai za ka nemi doki ka hora shi kai za ka je ka sai takobi ka wasa ta kai za ka je ka nemi kibiyarka da sulkenka da hular kwananka da likafar dokinka komai kai za ka nema haka nan guzirin da za ka bawa iyalanka za ka tafi to kaga dole ai magana wala alal ladina la yajiduna ma yunfiqun shi sa wasu suke zuwa gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuka hazanan Allah yajidu ma yunfiqun ba su da abin da za su yi sai ake samun mutanen kirki irin su Uthman su kuma sai su ce to bari su taimaka da wannan kayan tafiya su ba da dawakai su ba da makamai su ba da guziri su ba da alawi da makamantansu to daga baya gwamnatocin musulunci tun daga zamanin Umar dan Khattab domin wannan ya faru ne a lokacin musulunci bai da kudin da zai wani yana da gaskiya abinda ya kamata mutane su dinga ganewa shi shugabanci a musulunci an bar shi a buɗe daga kamar da ibn timiya yake fada a cikin asiyastar shari'a za ka ga harkar shugabanci an bar majali na ishtihadi ga faɗi a cikinsa wato kowane shugaba ya yi ishtihadin abin da ya dace da yadda zamanin shi su sai ga gwamnatin manzala sallallahu alaihi wasallam daban tsare-tsarenta da ta abubakar ta abubakar daban da ta umar ta umar daban da ta usman ta usman daban da ta ali saboda kowa tsare-tsaren gwargwadon yanayin lokacin sai na umar da haka yana zuwa da aka samu kuɗi sai ya diwan diwan shine kama a ce parastatal ko ministry ko ma'aikata wanda za a yi list ɗin nan list ɗin yan fansho wancan list ɗin sojoji active sojoji wannan listin sojoji 'yan rizab can listin tsofin ma'aikata tsofin sahabbai waɗanda suke wa musulunci hidima da wurwuri kowanne aka listinsu aka fara basu allowance da albashi da fansho akwai listin marayu duka akai wannan wanda zamanin manzo Allah sallallahu alaihi tunda babu kuɗin babu wannan an samu kawai za a duba wane ne yake da bukata ta yanzu kawai a bashi abin da zai isa haka aka ci gaba to har aka zo zamanin da banu umayya su kuma sai suka ma yi hukumar sojoji wadda tana da babban shugaban sojoji tana da sauran jami'an tsaro irin masu taimaka mashi lieutenants tana da sojoji masu fararen kaya 'yan leƙen asiri tana da hukumar 'yan sanda kuma kowanne suna da ofishinsu suna da shugabansu suna da wanda suke kai mashi rahoto ya kai wa shugaban ƙasa ko halifa ko makamanci haka sannan kowa akwai albashin shi kuma yadda kaga hierarchy mukamai duka akwai saboda ka wannan duk gurgurdan bukata ne ake kamar da kaga ko yanzu gwamnati haka take irin wannan kaddamar da ayyukan to a sanda babu kudin gwamnati da za a biya waɗannan ayyukan to wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna amma idan akwai kudin gwamnati to kaga wannan sai sai a aje tagi idan gwamnati ta baka to ka samu ma yunfiquna kaga ce kai talaka ne ai baka da kudi ba za ka je jihadi ba a lokacin da gwamnati take bada kudin da za ka sai makami ko ta riga ma ta siyo makaman ta aje sai dai a rarraba muku kuma kowa mai tafi za a bashi abin da zai ban ma iyalan shi ko kuma in ya tafi iyalan shi suna karkashin kulawa gwamnati yace idza nasahu lillahi wa rasuli wa qala kuma Allah yace la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghayru ulid darar waɗanda suke wato masu zauna a gida cikin muminai waɗanda ba su da ba sa daga cikin ma'abuta binnan damuwa ba za su yi daidai da waɗanda suke masu tafiya ba daidai akan jihadi wa qala fil hijra sannan game da hijira Allah ya ce nan ma dan nuna sauki innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim lalle waɗanda mala'iku suka karɓi rayukansu suna masu zalunta kansu ila qaulihi zuwa fadan Allah ilal mustad'afina minar rijal wan nisa'i wal wildani la yastatuna hilatan wala yataduna sabila ulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu afuwan ghafura yana ishara zuwa fadan Allah da ya ce nan labina tawaffahum asali ta tawaffahum ne ko an cire ta'un ɗaya almala'ikatu zalimi an fusim ƙalu fi makuntu don mala'iku suka zo an sarran mutum wanda ya zalunci kan shekiyin hijira sai a ce fi ayi shekin kuntum me kuka ɗaya kuna ya ƙasar kafirai ƙalu kunna musab afina zai ce ai mu wasu rauni ne fil ardi ƙalu mala'iku su ce musu alamta kun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha shin ba ga ƙasar Allah nan da faɗi ba me ya hana ku hijira Allah ya ce ulaika mahum jahannam wasat musira waɗannan ƴan wuta ne wanda ya kamata ya hijira bai yi ba ya ba kanshi uzurin wai shi mai rauni ne ya zauna inda babu addini babu yadda zai addinin Allah sai Allah ya isa sai yake cewa illal mustad'afina min ar-rijal amma fa banda asalin wanda da gaske ne masu rauni ne cikin mazaje wan nisa'i da mataye wal wildani shine ibn abbas yake cewa ana wa ummi min almustad'afina da ni da uwata mun kasance cikin waɗannan masu raunin la yastati'una hilatan ba su da wata dabara wala yataduna sabila ba sai inda za su je ma sun fita fa ulaika asallahu an ya'fu anhu waɗannan Allah zai musu rangwame wa kana Allahu afuwan ghafura kaga su kaman sun zama mustakrahuna ne alal muqami fi ardil kuffar an tirsasa musu akan su wanzu a kasashen kafirai bayan da suka iya to wannan suna da rangume a gurin Allah madaukakin sarki kan manta yanda yana mana ta'asilin ka'ida ne ta al-ikrah wa qala Allah ta'ala fil infaq game da ciyarwa kuma Allah yace yas'alunaka ma za yunfiquna qulil afwa suna tambayarka wannan tambayar mu menene suke wa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ma za yunfiqun me ya kamata su ciyar qulil afwa duka qurra suna kanta shi da al-afwa banda Abu Amr Abu Amr shine ke karantawa al'afu sai zama isti'inafi ne kenan kul ma anfaqtum al'afu al'afu anan wato ma sahula wa tayassara abinda yake zaka cire cikin sauki abinda yake ka same shi ba da zaka iya bada shi ba tare da ka kuntata ba wa tafaddala abinda ya saura akan bukatarka shine walam yashqa alayka i'ta'u wanda in ka bayar ba za ka kuma kuma ka shiga daka kana kuka ba shi yake ce ma al'afu wato da abinda za ka bayar wanda yake faduli ne akan ka bayan ka bayar da a haƙoƙinka na wajibi na gidanka da iyalinka to abinda ya saura shi ne al'afu kaga nan ma an yi wa mutane sassauci ka ba da abinda in ka bayar ba za ka koma kuma kana ta tunani ba idan kuɗin da ka ɗauka ka bayar ko sutura ko abinci ko wani kayan aiki da ka ba talakawa ko ka taimakawa addini ka fi ƙarfin shi baya daga cikin abin da za ka damu inda in ka rabu da shi inda za a ce misali to ka ba da roba-robanka yanzu dole ka ba da shi wa masallacinku kaga za kuma kana Allah ya saliman ya cuce ka to kaga to ban da wannan ko mun gane ban da shi amma wata ɗan dubu ɗaya wadda ko lita biyu na mai bata sai maka ba za ka iya ba da ita kuma ka manta cewa ka bayar nan ko faɗuwa ta yi ba za ka kuma kana bin hanya kana cigiyarta ba ko ba haka ba to kowa ya bada percentage din abin da in ya bayar babu matsala bai yiwa kuma a ce yanzu kaka a tayi a ce duka masararka gaba daya buhu 80 iwa ka ba masallaci ka ba masallaci ko ka ba Allah sai aka ce a ka bada daya bisa goma shine ko ma zakatis sama'ul ushr idan idan noman rani ne aka ce abin nan wanda wanda aka yi da bil mizab shi kuma ka bada ushrul ushr wannan ɗaya bisa goma a raba shi gida goma ka bada ɗaya ya ɗaya zama ɗaya bisa ashirin ke kaga wannan shine al'afu idan dukiya ce ta zakka aka ce ɗaya bisa arba'in haka to duk abin da za ka bayar za ka yi infaƙi to ya zama haka waƙalar fil umum sannan a dunkule sai kuma Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wusa Allah bai daura ma wata rai Allah bai daura wani rai wani abu ba sai abinda mutum zai iya laha ma kasabat abinda duk mutum ya samu to nashi ne amfanin sa ne wa alaiha maktasabat abinda mutum yayi zunubi matsala akan shi ne Allah ya ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana dinga addu'a kuna cewa ya Allah ubangiji karka kama mu idan mun manta ko idan mun yi kuskure rabbana wala tahmil alaina isran ya Allah karka daura mana abin da yake mai wahala kama hamaltahu ala alladhina min qablina Allahu akbar kamar yadda ka daura ma wadancan da suka gabace mu kamar yadda muka ji wanda suka gabace mu a cikin kunci a cikin ayyukansu a cikin abubuwan da aka daura musu akwai lokacin da ya zama doka idan mutum ya kalli wata mata sai dai ya soke idan shi kwaya daya in ka kalli matar da ba taka ba ko da da tsautsayi ne waige da kai haka to hukuncin ka shine sai ka je ka samu allura ka tsiyaye idanka kaga akwai kunci a ciki wa thabata fi sahih annan annan Allah ta'ala qala qad fa'altu ya tabbata a cikin hadisi ingantacce wanda mun karanta shi can baya Allah madaukin sarki da ya bamu wannan addu'a ta ƙarshen bakara din ne yace a karanta ta kuma duk sanda musulmi ya karanta yana mai halarto da zuciyar shi yana wannan addu'a ko kuma tun san da manzo Allah sallallahu alaihi ya karanta ta da sunan addu'ar sai Allah ya ce qad fa'altu nayi la tu'akhidna in nasina Allah ya ce qad fa'altu la tu'akhidna in akhtana Allah ya ce qad fa'altu wala ta'mil alaina isran kama matsalid min qablna qad fa'altu Allah ya ce na muku duka wannan alfarma mun gode ya Allah wa annan nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaqra bi harfin minha illa u'tiya babu wata kalma da annabi ya karanta a cikin wannan addu'ar sai da zama Allah maɗaukin sarki ya bashi ita kamar yadda yake cikin hadisin Abdullahi dan Abbas da ke cikin sayin Muslim Imam Muslim ya rawaito cewa Jibrilu ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ya yake ce mushi a aka ji wani sauti mai karan zuwan shi yace an bude kofar sama yau an bude ta gabaki daya kuma ba a taba mata irin wannan budewar ba kuma wasu mala'iku na musamman sun sakko wanda ba su taba sakkowa ba sai yau waɗannan mala'iku sun yi rakiya ne don su kawo maka bisharar abinda Allah ya baka na falala ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda bai bai wani annabi gabanin ka ba sune al-Fatiha wa khawatimul baqara yace an baka Fatiha suratul Fatiha sab'a min al-masani da kuma ƙarshen baqara amanar rasul waɗannan abubuwa an baka su ba ya ce lan taqra bi harfin minhuma illa utitum da abin da karanta a cikin fatiha na ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina amta alaihim ghair maghdubi alaihim waladdallin Allah zai ce qad fa'altu duk abin da karanta rabbana ta akhidna inna sina wa akhtana har zuwa ƙarshe Allah zai ce qad fa'altu wani daga cikin falaloli da abin nan da karamomi da khasa'is na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam ya sake cewa wa kala kuma Allah ya ce a wani waje da yin fikdu sa'atin min sa'ati game da batu akan saki inda ke shi ma ka'ida ce amma wanda Allah ya bashi wadata idan zai ciyar da mace mai idda dama matar shi take gidan shi baya bukata sai an gaya mishi wannan inda mutumin kirki ne shi to amma wanda take idda matar shi da take idda kaga an samu sabani ne tsakanin shi da ita shi sa aka kai ga saki to ta yi akwai sauran wannan damuwar da sabanin da zai ce to bar na hora ta tunda ba ta jin magana kaza kaza kaza a hana ta abinci ko sai Allah ya ce li yunfiq du sa'atin min sa'ati wanda duk Allah ya mishi wadata to ya ciyar irin wadatar da Allah ya mai yadda Allah ya mishi nasha nasha to shi ma yayi ma iyalan shi hatta wadda take inda ita ma ta ji nashanashan wa man qudira alaihi rizquhu wanda kuma Allah ya kuntata arzikin sa ya zama arzikin sa bai wadace shi ba to shi ma falyunfiq mimma atahu Allah da dan wannan kadan din shi ma dai ya ciyar sai Allah ya ce la yukallifu nafsan illa ma ataha Allah bai daura ma wani rai sai abin da ya bashi sai yaj'alullahu ba'da usrin yusra Allah zai sanya sauki a bayan wannan kuncin duk wani kunci da ka gani Allah ya alƙawarin cewa akwai sauki a bayansa wa qala kuma Allah ya ce walladina amanu wa amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha wanda suka yi imani suka aikata aiki nagari su sani ba ma daura ma wani rai wani abu sai abin da za ta iya waƙala kuma Allah ya ce wa auful kaila wal mizana bil qisti ku cika ma'auni da sikeli da adalci la nukallifu nafsan illa wusaha ba ma daura ma wata rai abinda yafi karfinta duk waɗannan ayoyi suna zuwa ne a mahallin bayani akan sassauci da sauki wanda ta'kidi ne na ka'idar al-ikrah da yake so ya magana akai sai kawo wasu ayoyin ila wa fadin Allah wa Dawud da Sulaimana iz yahkumani fil harth iz nafashat fihi ganamul qaumi wa kunna li hukmihim shahidin fa fahamnaha Sulaimana wa kullan atina hukman wa ilma Allah ya ce wa Dawuda kuma ka ambata musu annabi Dawud wa Sulaimana da shi Sulaiman iz yahkumani fil harth yayin da suke yin hukunci akan noma akan gona akwai ƙadiyar da ta faru ko dai ƙadiyar gona ɗin ko kuma ƙadiyar masu ƴaɗin masu ƴaƴa wannan daga cikin ƙawa'i da malamai suka fitar a wannan aya ta luga shine wannan idh yahkumani fil harth aga a kissan hukuncin daban-daban kowa yayin nashi amma kuma aka hada aka hada su daka musanna na iya zuwa koda ba tare akai abin ba idh yahkumani fil harth yayin da kuma a yadda kisa take sai da annabi dawuda ya yi hukuncin daga baya kuma sulaimanu shi kuma ya gyara hukuncin idan kuma na fil harfi id nafashat fihi ganamul qaum yayin da dabbobin mutanen suka shiga cikin gonan suka yi barna nafashat shine dabba ta shiga cikin gona da daddare shine nafasha Allah ya ce wa kunna li hukmihim ga wata kaida ita ma shine musanna musanna yana iya daukan damirin jami awa suka ce jami na farawa ne daga biyu ba daga uku ba kamar da aka ce da ya kuma a ce wa kunna li hukumihima sai aka ce wa kunna li hukumihim a shahidi annabi sulaimana yana zaune a bakin kofa kamar da kissa ta zo waɗannan masu gona kamar ka ce kenan da fulani da manoma ko da makiyaya da manoma suka bi suka kawo ƙaragun annabi dawud da mahaifinsa akan cewa waɗannan sun shigar da dabbobinsu cikin gonanmu sun mana ɓanna sai ce to shi kenan ku kwashe dabbobin dabbobi sun zama raku da aka shigo da suka fito aka tambayi annabi annabi Sulaiman ya tambaye su yaya baba na yi hukunci yace kaza yi hukunci sai yace mishi a wannan hukuncin ba haka ya kamata yadda ya kamata shine za a ba su dama su tsare dabbobin su yi amfani da su su sha nono su kuma waɗancan su gyara musu gonarsu kowa ya ci moriyar ɗayan kenan shi ne fafa hamnaha sulaimana sai muka fahimtar da sulaimanu wa kullum na hukuman wa ilma kuma dukkaninsu bin mun ba su shugabanci kuma ba su ilimi ta wannan aya mai alakata da wannan maganar da ake alakata da wannan maganar da ake yi game da sauƙi da Allah yake shine cewa ko an yi wani hukunci daga cikin saukin da shari'a ta yi ana iya sake yin ijtihadi akan shi a ga dacewar cewa hukuncin yayi tsauri babu laifi a sake kallon shi a sake yin wani hukunci kuma gane in ba nassi ne karara yace kaza ba daga cikin saukin da Allah ya mana shine damar samun hukuncin bai da musayi daya ko kun gane abin da yake yi nufi da kawo wannan wajen annabi sulaimana ya yi ijtihadi bayan da akwai wani ijtihadin na kuma wani da ke sama da shi to wannan damar ma sauki ce damar samun mujtahidi ya yi hukunci wata rana kuma wani mujtahidin ya ƙara kallon wani wannan hukuncin ya canza shi kuma duka a karba Allah ya sa kun gane abin nan wannan yawaitar hukunce-hukunce da malamai da ƙoƙarin da suke yi yau da gobe shi ma sauki ne da aka wannan al'umma yayin da malaman da kawai cewa aka yi bima bima stunfizuhu min kitabillah wa kanu alaihi shuhada malaman banu isra'ila da sauran annabawan da suka gabata malami aikin shi kawai ya buɗe attaura ya karanta ya buɗe injila ya karanta ba yi da damar yin wani kokari yadda kaga ana irin wannan shari'a ta nasara wanda sai dai ta karantowa alƙalai ba su da wata dama ko su ma kawai alƙalai alƙalai naku barista zaka je sai dai ta karanta wani turanci ne wahala fahimta ikuti wanda babu ita a cikin littafi eh eh ok to ashe suna da wannan dama na ɗauka su masa tafiya irin daɗin ne kawai sai dai ka zo turanci malam mai wahala ka ji kamar baka yi turanci ba ana yin shi to almuhim annabawan da da malamai da suke biyo bayansu kawai suna amfani da tsurar abin da ke cikin littafi ne da haka babu wani sassauci babu wata dama da aka ba su amma mu a yanzu tun daga kan annabi Sulaimana har zuwa wannan zamanin Qur'ani ya nuna mana damar ijtihadi kuma koda ijtihadin da zaka yi ya saba wa wani na samanka ba laifi bane kuma zai iya zama karbabbe to wannan sassaucin da aka ba malaman musulunci damar su ci gaba da review na mas'aloli suna ijtihadin su kuma annabi ya fada karara idan sada al-hakimu fa asaba falahu ajran wa idan sada fa aqda falahu ajrun wahid to wannan ma yana daga cikin sassaucin da aka yi wa ainihin wato a a abin nan al'ummar nan Allah ya sa mun gani wa qala yace wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-sala idan kuka yi tafiya daga sassaucin da aka yi shine kasaru rage sallah idan aka yi tafiya a bayan kasa mutum ya bar garin su ya kama hanyar wani gari to zai je har ya dawo a matsayin shi na matafi ma damar yana matsayin matafi salloli masu ruba'iya kamar yadda aka sani sai kuma yana yin su sana'iya azar da la'asar da isha sannan babu laifi ya hada azar da la'asar babu laifi ya hada magariba da isha kuma babu laifi ya dinga sallarsa a a a a, a hadawan takdimi ko ta'khiri sannan kuma an sauke mishi wajabcin halartar jami'i an soke mushi wajabcin halartar juma'a kaga duk wannan abubuwa ne da suke masu kima sosai a zaman shi na gida wanda ba baya halarta ya yin su ko amma saboda ya zama matafi kuma as-safaru qit'atun min al-azab ga gurba ga bukatuwar shi zuwa ga guziri ga bukatuwar shi zuwa ga addu'o'i dan ya samu ya dawo lafiya kai haka ce ma ana iya bashi zakka ma ko da mai wadata ne a garin su wabin sabi to duk wannan sassauci ne aka yi a cikin addinin musulunci wa qala fil qur'ani kuma game da karatun alqur'ani Allah ya ce faqra'u ma tayassara min sawa'un a sallah ne ko a zaman muraja'a ne ko a zaman tilawa ne aka ce a karanta gwargwado abin da ya sauka ba a ce kullun sai ka sauke alqur'ani ko kullun dole sai ka karanta izu kaza ba aka ce abin da ya sauka shi za ka karanta wa fi sahihi har ila yau a cikin ingantaccen hadisi wanda ke cikin sahih bukhari da muslim hadisi ne tabbatacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a unzila alquranu ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara minhu an saukar da qur'ani akan harufa guda bakwai ku karanta abin da ya sawwaka akai an tuna mun yi darasi a baya game da wannan hadisi da abin da yake nufi wa fil muharramat wa qala fil muharramat game da kuma ababen da aka haramta ababen da aka haramta Allah ya ce kul inna ma harama rabbi illa ma harama alaikum almaitata waddama wa lahma alkhindir wa ma uhilla li ghayri allahi bihi Allah ya ce lalle abin da aka haramta muku shine mushe da jini wato wanda aka zubar kenan na yanka dabba wa lahma alkhindir da naman alade wa ma uhilla li ghayri allahi bihi da abin da aka daga murya wajen yanka shi ba don Allah ba wato abin da aka yanka ba gunki ko makamantansu famani turra gaira bagin wanda ya shiga cikin damuwa da kunci ba tare da tsallake iyaka ba wala adin ba tare da ta'addanci ba albaghiyu shine wato abin nan baghiyu shine ketare iyaka ta'addanci adin shine wuce doka fa inna allaha ghafurur rahim to Allah yayi gafara ga abinda mutum ya ci na mushe a bisa bukata وفي الآية الأخرى أولا جكم الله يكتشى قل لا أجد فيما أوهي إلي محرما ka ce musu ni a cikin abin da Allah ya muni wahayi ban samu wani abu da za a ce haramun bane ala ta'imin ya ta'amu ga wanda wani mai cin abinci zai ci illa an yakuna maita abin da aka ce mun haram kawai shine mushi aw daman masfuhan ko jini wanda aka yanka dabba aw lahma khindirin ko naman alhanzir fa innahu rijsun domin shi kazanta ne aw fiskan ko kuma abin da aka ketare iyaka shine ma'anan fiskan uhilla li ghairi llahi bi aka fita daga shari'a aka daga murya aka halasta wani nama ga gunki aka yanka shi don gunki faman turra ghaira bagin wala adi wanda da ya shiga cikin kunci don bukata ko damuwa ba tare da ketare iyaka ba fa inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma majikai ne wa hatani fi suratayn makkiyatayn waɗannan eh eh fa inna rabbaka ne okay fa inna rabbaka ghafurur rahim na'am lalle ubangijinka mai gafara ne majikai ko wa hatani waɗannan ayoyin guda biyu aya ɗaya ta farko a cikin nahali ta binnan kuma cikin an'am fi suratayn makkiyatayn kaga a cikin surori ne ɗan makka kuma dukkaninsu jigonsa ɗaya ne waɗannan surorin guda biyu jigonsa ɗaya al'an'am ta zo don bayani akan tabbatar da tauhidi da lissafin ni'imomin da Allah ya yi mabayi da haka wajibi shi ya kamata su godewa su bauta mushi haka nan ita masotin hali ta zo da lissafin abin awwal da Allah ya mutane na ni'imomi ni'imar halittarsu a matsayin mutane ni'imar samun musu da abinci ni'imar samun musu da magani ni'imar samun musu da ainihin wato hanyar yaduwarsu sannan kuma sai aka karrara tauhidi cewa to lalle su bautawa Allah da aka surorin makka ne surorin bayani akan tauhidi amma kaji a cikin su an kawo wannan zance sannan kuma fi suratanil madaniyatayn har ila yau kuma a cikin surori ɗan Madina ya yi lazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru ku ce daga abinda muka azurta kuma ya dadi washkuru lillahi in kuntum iyahu ta'budu sai kuma aka ce inna ma harrama alaikum ya tatawaddama wal hamil khinziri kuma zuwa zuwa karshe cikin suratu al-baqara faman tura ghayra bagin wala adin ko yau da Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru washkuru lillahi ku gode wa Allah in kuntum iyahu ta'budu inda da gaske Allah kuke bautawa sai Allah ya ce inna ma harrama alaikumul maitata kadai ya haramta muku mushe ne waddama wala hamil khinziri su da wadancan da wa'ila li ghairi llahi bihi sai aka ce faman tura shine ila qauli fa man tura ghayra bagin wala adin fala ithma alayhi babu laifi akan sa inna allaha ghafurur rahim lalle Allah ne gafara ne kuma majikai ne wa fil ayatil ukhra a dayar ayar kuma ita ma yar yar madina cikin ma'ida kin hurimat alaykumul maytatu waddamu walhamul khinzir an haramta muku mushi da jini da naman alhanzir wa ahilla li ghayri allahi bihi da abinda aka yanka ba da sunan Allah ba wal munkhariqa da dabbar da aka shake ta har ta mutu ko aka rataye ta wal mawquda da wanda aka jefo ko ta fado daga saman wani waje ko aka yi wurgi da ita ko aka kama ta aka fada ta a jikin bango wal mutaraddiya da wanda ta fado ta gangaro daga saman dutse wan natiha da wanda aka aka yi mata kaho wata wata ta soke ta da kaho wama uhil wama akala sabu da abin da kyarkeci ya ci zaki ko kura ko damusa ko makamantansu illa ma zakkaitu sai dai abin da kuka yanka ko ya zama istisnai istisnai ne mun katsi kamar da malikiya suke cewa wato wanda aka yanka lafiyayye ko kuma wanda aka yanka daga waɗannan kamar da sauran malamai suke fada ba shine mahallin tattaunawa mu ba kuma zuba ma zubiha alal nusubi da abin da aka yanka wa gumaka shi ma an haramta wa an tasaqsimu bil azlam kuma Allah ya haramta muku ku nemi rantsuwa a wajen gumaka shine al-azlam jam'i na zulam ko zalam ana iya cewa zalam ana iya cewa kuma zulam shine guda daya shine wannan kirare kenan da jam'in su al-azlam al-istiqsam shine talabul qasami kamar da aka sani suna yin kara-kara ne ake yi mutum da ya samu ana samun irabun nan da mata suke sawa a hannunsu na abin nan da na kunshi mai sunan shi ma eh zunguru ko shantugo da ko rabu makamancin shi sai a saka kiraran a ciki a karkada karkada sai a watsar da su ko a sa hannu a tsamo to don da aka dauko da shi za a yi hukunci sai a ce shine mulkai sai ya zazzagi gunkin ya ce bai isa ba wallahi zalikum fisqun duk waɗannan alfisqu anan ma'ana khurujun ne an ta'a shine ma'anan fas alfisqu anan al-yawma Allah ya ce yau dinnan da ake wannan magana ya isal ladina kafaru min dinikum kafirai sun cire rai daga cewa addinin ku zai rinjaye nasu sun cire tsammani sun tabbatar cewa addininku ya fi ƙarfin nasu addininku shi ke da nasara addininku shi ne gaskiya falatak shauhu kar ku ji tsoronsu wa shauni ni za ku ji tsoro ne Allah alyoma akamaltu lakum dinakum Allah ya ce a yau na cika muku addininku wa atmamtu alaikum ni'mati na cika muku ni'imata wa raditu lakum al-islam dina kuma na yarje muku musulunci a matsayin addini wanda za ku dinga yi faman turra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ismin wanda duk ya shiga cikin damuwa yana cikin yunwa ba tare da ya karkata zuwa ga saban Allah ba fa inna Allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama akan abin da ya faru na wato tsananin bukata da ta sa mutun ya kai ga cin mushe kuma kamuncin shi yana da cigaba da ta'asirin wannan mas'ala kamar yadda ya saba kafin ya zo ya tattauna akan a ikrahi din duk wannan yana kawo mana nasoshi ne da suke nuna cewa akwai sassauci da aka yi akwai a a hakuri da Allah ya yi da mu ya sassauta mana ya kauda kai game da wasu abubuwa da muka aikata wanda muka shiga cikin damuwa ko kunci ko wahala ko yunwa ko tirsasawa za mu saurara nan insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله